والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala wannan cikin huwa ce wasu rayuwar ta iso wannan rana ta litinin yau 21 ga watan Rabi'i Thani shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haduwa wannan majalisi na Masjid Ali bin Abi Talib da ke nan gandun Wambaye cikin garin Azare jihar Bauchi inda muke darasi a wannan littafi na Adda'u Waddawa na Allamatul Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya rahimahullah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka cikin karatun da zamu yi to muna jin bayani dangane da abin da ya shafi husnul zanni duk wannan tsawon bayani da malam yake yi akan wannan yake yi mana kuskuren da wasu suke yi na husnul zanni billah tare da kuma waɗansu inhirafat da ake samu amma duk da haka kuma suna raye cewa suna kyautata zato ga Allah subhanahu wataala malai na fayyace mana menene asalin abin da ake nufi da husnul zanni faslun ya sake kulla wani fasali ya ce alfarku bai na husnul zanni wal gurur bambanci tsakanin menene husnul zan kai zafin ya yawa ba shi bar wannan abin ta kai alfarku bai na husnul zanni wal gurur bambanci a tsakanin menene husnul zanni kyautata zato ga Allah subhanahu wata'ala da kuma rudi wato rudu bambanci a tsakanin menene husnul zan da kuma yaudarar kai faqad tabayyana al-farq bayna husnul zan wal gurur cikin bayanai yanzu in muka bibi darasin da muka yi a baya insha Allah ina ga kowa zai iya fayyacewa tsakanin menene husnul zanni menene kuma al-ghurur rudin kai domin wani yana rudan kansa amma yana ga kaman yana kyautata zato ne ga Allah wa anna husnul zanni in hamala ala al-amali kuma mun fahimci cewa shi kyakkyawan zato idan an ɗauke shi in ya ɗauki mutum akan yin aiki mai kyau wa hatta alaihi kuma ya zaburar da mutum wajen yin aiki irin wanda Allah ke so wa saka ilaihi kuma ya kora mutum zuwa ga aiki mai kyau fa huwa sahihun to wannan husnul zanni ya zamanto mai kyau ya zan ingantacce sai a ce eh mutum yayi kyakkyawan zato ga ubangiji yadda ake so a yi ma ubangiji zato wa in ada ila al-batalati wal inhimak amma idan har bawa ya koma zuwa ga barna wal inhimaki fil ma'asi kuma yana nutso a cikin sabon Allah amma tare da haka yana cewa yana husnul zanni billahi yace fa huwa gururun wannan ya zamanto ruɗakkai amma ba husnul zanni bane wa husnul zanni huwa raja mala yace husnul zanni shine arwaja'u menene arwaja'u arwaja'u kyakkyawan fata da husnul zannin kyakkyawan zato arwaja'u shi kuma fatan alheri eh fatan alba irin yan siyasa ba fatan alheri arwaja'u ba mutum yana bauta wa ubangiji a tsakanin waɗannan abubuwa biyu ba alkhawfu war raja ko yana fargaba fargaban me fargaban azaba kar watakila ibadar da yake ba a karɓa ba in ba a karɓe ta ba kuma kaga ba za a samu natija mai kyau ba to yana wannan fargabar kar fa a ce aikin banza yake yi sannan kuma a janibi guda kuma yana arwaja fata cewa tunda Allah ne ya umarni ya ce a yi shi kuma ya iya bakin ƙoƙarinsa wajen yin abin da Allah ɗin ya ce yana ga za a karɓa. To tsakanin haka ake so mutum ya yi shi ne ya da'una na ragaban wa rahaba wato za su bauta wa Allah bainal khawfi wa raja. To wannan arwaja fata asalin shi fata arwaja'u shi ne mutum ya kasance yana yin abin da Allah subhanahu wata'ala yake so kuma ya umarni. kuma yana iya bakin ƙoƙarinsa sannan kuma yana tunanin cewa tunda Allah ne ya umarni kuma na amince na yi kuma ina fatan samun lada ɗin ina ga ku'u Allah zai bani lada to wannan shine raja'u shine ma yace husnul zanni huwa raja'u shi husnul zann shine asalin arwaja' faman kana raja'uhu hadiyan lahu ila ta'a duk wanda ya kasance kyakkyawan fata fatan alheri da yake yi a wajen Allah ya nusar da shi ila ta'a zuwa ga biyayya ga Allah subhanahu wata'ala wa zajiran lahu anil ma'asiya kuma fatansa da yake na alheri a wajen Allah ya tsawatar masa daga saba ma Allah din huwa raja'un sahih to ya zamanto fata ne mai kyau fata ne ingantacce fatan alheri ne wanda yake mai nagarta hakan ake so wa man kana batalatuhu raja'an wa raja'uhu batalatan wa tafrita fa huwa al-gurur fa huwa al-magrur wanda ko ya kasance batalatuhu raja'a barnarsa da yake shi ne batala aikin saɓo yana aikin saɓo amma kuma aikin saɓon nasa yana ingiza shi yana fatan rahamar Allah yana abin da Allah baya so kuma ya san Allah baya so amma kuma kullum yana tuna wa cewa wallahu gafurur rahim inna rahmati wasi'at kulla shay'in duk yana tunanin irin waɗannan to malam yace wa man kana batalatuhu rijaa wa raja'uhu batalatan wa tafrita fatansa kuma ya zamanto saba ma Allah ne da sakaci wato duka sai ya zama abu biyu fatan nasa a cikin sakon Allah yake sakon Allah nasa kuma shine yake zamantowa fatan da yake yi kaga both sides kenan duk gaba ɗaya a cakuɗa abin nasa yake ya sanya arwaja'u da albatala tamkar abu ɗaya kenan a ƙarƙashin albatala yake raja raja ɗinsa kuma bai hango shi yana cikin ɗa'ar Allah ba kulle yana ganinsa abin da ake kai ana aikatawa na sabon Allah ya Allah ya luwar rahamarsa tana da yawa duk wanda ya zamanto haka ma ya ce fa huwal magrur wanda ya zamanto mai ruɗar kai, e, ya ruɗi kansa. Walau an na rajulan kanan lahu argun sai ya buga mana misali. Yanzu misali ya ce, da a ce mutum ya kasance yana da wata gona, yu'ammilu an ya'uda alaihi min mugilliha ma yanfa'uhu kuma yana fata, al'amal fata ne, raja da al'amal. al'amal kaman buri shi kuma ba a ce fata ba buri walau anna rajulan kana lahu ardun yu'ammilu an ya'uda alayhi min mugilliha ma yanfa'uhu a ce mutum yana da gona kuma yana burin an ya'uda alayhi min mugilliha daga abin da za a samu na amfani shine mugil daga abin da za a samu na amfani ya dawo zuwa gare shi ma yanfa'uhu abin da zai amfanar da shi ai kowa yana yin aikin gona ne don amfani ya samu ko? To a ce mutum yana da gona, kuma gonan nan ta saya ai yanzu muna kaka, yana fatan cewa dama in kaka ta yi, yana burin zai sami buhu kaza zai samu kaza zai samu kaza. Fa'ahamalaha, amma fatun farko sai ya watsi da ita, ya wofantar da ita, ihmal shine wofantar da abu. walam ya bazo ha bai je ya shuka ba albazaru shine ka shuka iri bai samu iri ya shuka a gonar tasa ba walam ya harfaha kuma sannan bai je ya noma ta ba ya yanke ciyawa da sauransu wa hasuna dhannuhu bi annahu ya'ti min mugilliha ma ya'ti kuma sai ya kyautata zatansa zatansa ya kyautata akan cewa daga amfanin gonan nan zai samu abin da zai samu min ghairi harfin ba tare da ya je ya noma ta ba wa bazarin ba tare da ya je ya yi shuka ba wa saƙayin ba tare da ya je ya shayar da ita ba a ce noma rani ne na shinkafa wa ta'ahudil ardi bai je kuma ya kula da ƙasar ba feshin da ake yi da abin da ya kama da haka amma kuma fa yana zaune yana tunanin cewa in kaka ta yi fashi zai samu amfani na ɗaya bai je ya sa an masa noman shanu ba ko noman mota haro ko abin da ya kama da haka bai je ya shuka iri ba kuma bai je ya yanke ciyawa ba bai gyara koyi ba kawai shi ya yi faldin hannayensa yana jira cewa tun da yana da gona ai in Allah yadda in kaka ta za mu samu amfani ai fata yake yi ko kuma ya kyautata fatansa ya kyautata fatansa cewa kai wannan abin fa zai samu wannan abin zai kaza ya yake ka ai kyautar Allah tana tsayawa Allah ai mai rahama ne ai Allah shine mai bayarwa inna Allah huwa razzaq Allah mai bayarwa ne ya kyautata fata ga Allah ya kyautata fata a ɗamfara ga gonan nan tasa cewa zai samu amfanin da yake tsammani zai samu amma fa bai ɗaya daga cikin abubuwan cin da ake yi ba mala ya ce la'addahun nasu min asfahi sufaha da ku mutane za su kida shi a cikin mafi wautar wawaye ko ba haka ba ne sai a ce wani hunna ga ya taku imana wani ya taku ashe kenan kyautata fata na samun amfanin gona shine me na farko ka je ka gyara gona sannan ka tanadi iri mai kyau ai a can baya in ban manta ba a darasin farko na farko farko ai malam ya kawo waɗannan bayanan sai ka tanadi iri mai kyau sai ka tanadi abin da za ka kau da duk abin da zai cutar da gonarka in babu ruwa sai ka tanadi hanyar ruwa in ba damana ba ne ko ba korama a wajen sai ka je ka tona rijiya ko ba haka ba ne masu noman shinkafa ai dole sai sun tanadi sai sun je an tona rijiya sun tanadi ala wanda za su zuƙo ruwan su zo su fesa ko kuma tanadi magani ba a yadda a tsallake lokacin fesa magani ba a fesa ba ba a yadda a zauna babu ruwa haka za a yi ta ɗawainiya kuma amma mutum a lokacin sai ya ta fata yana kyautata zato yana cewa ai ɗawainiyar da aka a gonan nan da yadda aka kula da ita da yadda alamunta kuma ya fita aka ga ta yi kyau insha Allah muna kyautata zaton Allah zai ba mu rabo zai ba mu amfani kaga wannan akan layi yake ya rike sababi amma bai yi ɗaya daga cikin waɗancan ba kuma yana tunanin cewa shi ma zai je ya cashe amfanin gona ai kaga mutane za su ce wane ya taku shi yasa nan yace wa kadhalika law hasuna dhannuhu wa qawiya raja'uhu bi annahu yaji'uhu waladun min ghairi jima'in ga wani kwatance da ya taɓa bayarwa can baya ko yace haka nan ma da mutum zai kyautata zato kuma fatansa na samun ɗa ya yi ƙarfi cewa ai Allah ta'ala yana bayarwa amma fa bai aure ballantana kuma ya kusaci matar ko ya yi auren amma bai kula matar ba kana ga cewa zai samu ɗa ai ba rijiya ake abin nan ba haka kawai ke fitowa jikin jikin bishiya ba dole sai an yi sai an ji an samu saduwa tukunna sai Allah ta'ala ya ba da kyauta ga wanda ya so ya habu liman ya sha'u inatan wa ya habu liman ya sha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man ya sha'u aqima in ya ga dama kuma sai ya hana duk wannan kyautarsa ce to amma dole sai an bi sababi to haka nan da mutum zai fatan samun ɗa kuma bai yi aure ba aw yasira a alamu ahli zamanihi min ghairi dalabin lil ilmi wa hirsin tammin alaihi ko kuma yayi fatan cewa zai zamanto ba wanda ya kai shi ilimi a zamaninsa amma min ghairi dalabin lil ilmi bai je ya nemi ilimin ba amma ina fatan ya zama babban malami kaga wannan ta'abbe kenan bai ji yana bi ilimi ba yana so ya zama malami to wallahi ya kama shika shikan hauka ne dan za ga ya kata rawani ya dauko carbi kuma yana yawo in baka ce masa akar maka lawa bai yi fushi kuma yana ga cewa shi babban malami ko bai je yayi karatu ba kaga mutane sai su ganshi tababbe don haka dole sai ya je ya nemi ilimi kuma wa hirsin tammin alaihi da cikakken wato kwaɗayi na neman ilimi inda duk abin da ake bukata wa amsali zalika da abin da ya kama da haka wannan da yana sake nanata mana bayanan baya a takaice don a fayyace a tsakanin husnul zanni da kuma al-gurur fakazalika man hasuna zannuhu wa qawiya raja'uhu hakanan da ya bada wannan misali na duniya wanda kowa zai ganshi warewake kuma ya yadda to hakanan wanda zai kyautata zatonsa wanda zatonsa ya kyautata wa qawiya raja'uhu fatan sa yazan yayi karfi fil faws bid darajat al ula wan na'im al muqim cewa zai rabauta da matsayi madaukaki a kiyama da ni'ima wacce take dawwamammiya zai samu aljanna zai samu rahamar Allah amma min ghairi da'atin wala taqarrubin ila Allah ta'ala ba tare da yayi biyayya ba tare da ya yi ayyukan da za su kusatar da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba, bimtifali awamirihi wajen yin abin da Allah ya umarni, waji cinabi na wahihi kuma ya nisanci abin da Allah ya hana ba, wa billahi tawfiq da kuma samun dacewa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, domin yin abin da Allah ya umarni da barin abin da Allah ya hana ba shi kaɗai ba ne, yake kaiwa mutum zuwa ga aljanna, sai ya samu falala ta Allah da dacewarsa ko? To mutum bai aikata waɗancan ɗin ba, balle su masa wasila zuwa ga samun taufiki na Ubangiji, amma yana fatan cewa ai Allah ma'abuci rahama ne, ya kyautata zatonsa, ana inda husni zanni abdi bi shi kenan sai ya ce ai shi ma zai shiga aljanna don ya kyautata zato. Shi ma kaman kwatancen wancan ne, wanda yake neman samun amfanin gona amma kuma bai gyara gona ba ballantana ma ya shuka. وقد قال تعالى الحالي الله مدوككي ياتي إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله للي ودنن da suka yi imani wallazina hajaru kuma suka yi kaura imma kaura min biladil kufr ila biladil iman imma kaura hujranil ma'asiyah wajahadu fi sabilillah kuma suka yi jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah nan an yi ittalaƙinsa in ba bi amwalihim aw bi anfusihim da duk wata ƙudura da suka samu to Allah ya ce ula'ika waɗannan fa su ne yarjuna rahmatallahi suke fatan samun rahamar Allah mu kula da ayan nan da kyau mu sake ganin ta innal ladhina amanu abu na nawa wal ladhina hajaru na nawa wajahadu fi sabilillahi na nawa to sai Allah ya ce ulaika yarjuna rahmatallah waɗannan su ne suke fata na rahamar Allah ashe waɗanda ba waɗannan ba fa suna fatan rahamar Allah ashe rahamar Allah ana fatanta ne ta wajen imani da da'a ga Allah subhanahu wataala domin waɗannan ya ambaci daga cikin min azami ta'at alhijratu wal jihadu fi sabilillah shi yasa malai yace fa ta'ammal ka lura kaifa ja'ala raja'ahum ityanahum bi hadhihi at yadda Allah subhanahu wata'ala ya sanya fatan su na samun rahamar Allah ai dai ita ce kowa yake nema fatan su na samun rahamar Allah ityanahum bi hadhihi at kawowa wannan biyayyar da suke ma Allah ita ce fatan ashe asalin fata wannan aya ta nuna yin abin da Allah ya yi umarni shine ma fatan ashe da mutum yana saba ma Allah kuma yace yana fatan samun rahama baya fata shine al-gurur rudin kai ashe duk wanda yake fatan samun rahamar Allah to yana abin da Allah yake so amma in dai akasa to ya zamanto kenan ba fata yanzu yake ba nasa ya zamanto ba husnul zanni bane ya zamanto ne ya zama al-gurur wa qala al-muktarun Mala ya ce, wasu ma daga cikin ruɗaɗɗu sai suka ce, waɗanda suke ganin ai rahamar Allah za a iya samunta ko ana saƙon Allah fata na samun rahamar Allah yana nan. Innal mufradin al-mubayyi'in li huquqillah waɗanda suke yin sakaci waɗanda suke tozartar da haƙoƙin Allah al-mu'attilina li awamirihi waɗanda suke yin watsi da umarnin Allah subhanahu wata'ala wato al'utula shi ne don kwafewa ka ƙi yin komi ka ƙi yin kazar-kazar shi ne al'utula kamar mutum zai zaman zaman kashe wando shi ma ana ce da shi al'utula to al-mu'attili wanda suke watsi kenan da umarnin Allah sun darshe sun ki aikatawa albagina ala ibadihi kuma suna zaluntan bayin Allah almutajarri'ina ala muharimihi wanda suke yin tsaurin idanu wajen abin da Allah ya haramta ulaika yarjuna rahmatallahi wai suka ce ai waɗannan din su ma suna fatan rahmar Allah saboda ita rahmar Allah ai budaddiya ce kuma ya ce wa rahmati wasi'at kulla shay'in a ƙarshe ma ne ce wasirrul mas'ala sirrin ita wannan matsala yadda za a gane tsakanin husnul zanni wato arwaja'u sahih kenan da kuma al-gurur annar rijala ko annar raja'a wa husnul zanni inna ma yakunu ma al-ityan bil asbab shi fata da rahamar Allah da kyakkyawan zato na yafiyan Ubangiji, inna ma ya kuna ma'al itiyani bil asbab suna kasancewa ne kawai a lokacin da aka zo da sabubbansu. Allati tabatha hikmatullahi fi shar'ihi wanda hikimar Allah subhanahu wa ta'ala ta hukunta su a matsayin sababi a cikin shari'ar Allah. In Allah ya ce, kaza sababi ne na samun rahamarsa, to kaza sai zama sababi na samun rahamarsa. Wani sai ka ga abu ne babba, wani kuma sai ka ga abu ne karami misali yanzu jihadi Allah ta'ala ya sanya yi sababi ne na samun rahamar Allah haka ne ko jihadi yana da sauki ba shi da sauki fitar da zakka sababi ne na samun rahamar Allah nas ya ambata bayar da zakka yana da sauki ba shi da sauki saboda wani abu ne kake ga naka amma aka ce kuma ka fitar ka bayar dolanka naka sai ka fitar ka baya wani kuma zaka ga abu ne mai sauƙi aka sanya shi yana daga cikin abubuwan da za a samu rahamar Allah misali almuwazaba alal nawafil alal rawatib ko misali a ce salatu duha sallar walaha aba ce mai sauƙi kuma sai aka sanya lada mai yawa tattare da ita sai kaga akwai wasu azkar da aka ce mutum ya kiyaye abubuwa ne waɗanda suke masu sauƙi amma Allah subhanahu wataala cikin shari'a manzansa sallallahu alaihi wasallama ya ambata an ta'allaka samun rahamar Allah tattare da su to don haka sababi baya zamantowa sababi sai abin da Allah da manzansa ya sa shi a matsayin sababi to don haka wannan yana cikin hikimar Allah kenan fata na samun rahamar Allah da yin zato mai kyawu ga Allah na samun rahamarsa yana kasancewa ne lokacin da ka zo da irin waɗannan sabubba su sababi ne ba su mujarradinsu ne yake ba wa mutum ba Allah ne mai bayarwa da falalarsa to amma su suna zamantowa sababi na isa zuwa ga wannan falala har kuma a samu rahamar Allah subhanahu wata'ala wanda Allah ta'ala allati allati qatadatha hikmatullah fi shar'ihi wanda watan hikimar Allah subhanahu wata'ala cikin shari'arsa ta hukuntar wa qadarihi da kuma wato qaddarawarsa wa thawabihi da kuma bada lada da yake a bayansa wa karamatihi da karamcinsa fa ya'ti al-abdu biha sai bawa ya aikata irin waɗannan ayyuka sababin thumma yuhsinu dhannahu bi rabbih sannan kuma sai kyautata zatonsa ga ubangiji ya aikata sai kuma ya kyakkyawan zato haka ne ko ya aikata sai ya kyakkyawan zato ya dai ya ce to mu dai mun iya namu muna jiran rahamar ubangiji ai shi ya saka يا سيد الاستغفار لك اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك هكذا يكون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت بارك الله فيك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ni ina kayan abin da ka sanya na wa'adi, alkawarin da ka yi da bayanka akan za su bauta muka, alastu bi rabbikum ƙalubala, shahidna an ta kuli yawon alkiyamati ina kunna an haɓa gafili, ina nan akan haka, wa ana ala ahadika, ina kan alkawarin nan naka ban bar shi ba. Wa wa'adika da kuma wa'adin da ka yi, na cewa duk wanda ya yi za ka masa kyakkyawan sakamako ina kan wannan ya Allah mastadatu iya iyawata ina iya bakin kokarin na ga na kiyaye ya Allah sai kuma ka mika kokon bara ko faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta kana roƙonsa Allah ya yafe maka yanzu kaga kana kyakkyawan fata saboda kayi ma Allah alwashin alƙawarin nan da kayi masa fa kana nan a kayi to don Allah idan mutum baya yin biyayya ga Allah subhanahu wataala baya sallah ko baya yin sallah akan lokaci ko sai ya ga dama ko yana cin amana ko yana kaza da kaza yayi wannan alwashin yace wa ana la hadika wa hadika mastadat to kaga ashe bin Allah subhanahu wataala shine husnul dhanni shi yasa kanan yace fa ya'ti al-abdu biha thumma yuhsinu dhannahu bi rabbih bawa sai ya zo da irin waɗannan ayyuka sai kuma ya kyautata zato ga Allah wa yarjuhu Allah ya kilahu ilaiha sai yayi fatan kada Allah ta'ala ya bashi da wannan aikin nasa ai shine sirrin bautar Allah sirrin bautar Allah shine kana bauta masa bainal khawfi war raja kana tsoro kada fa Allah ya barka da wannan ibadar taka ba a karba ba ya zama ka tashi a tutar babu kuma sannan kana fatan cewa tunda fa Allah ne maka umarni kai to ko Allah zai karba insha Allah to a tsakanin wannan continuum sun kai ake so ka dinga bautar Allah karka karkata janibi daya tsoro ne kawai yasa kake bautar Allah karka karkata fata kawai baka fargaba ke ka bayo kanka taskiya kenan to mana yace wa yarjuhu Allah yakilahu ilaiha kuma yana fatan kada Allah ta'ala ya bashe da aikin nasa wa an ya ja'alaha muwassalatan lima yanfa'uhu kuma yana fatan Allah ta'ala ya sanya wannan aikin ya sa'ata ya sadar da shi ga abin da zai amfanar da shi duniya da lahira wa yusrifa anhu ma yu'ariduha kuma Allah ya kauda duk abin da zai fito na fito da wannan kyakkyawan aikin wa yubtilu atharaha ya bata mata tasirinta to wannan shine husnul husnul raja kaje yanzu an fayyace a tsakanin husnul zanni arwaja abina sahih da kuma me da algurur Allah ka dora mu a turba na daidaiciya to ga wani fasali wato ka san ita ibada ma sai ka san sirrinta ko in ba haka mutum sai ta yin aikin kawa kawa bai sani ba faslun shuruɗu raja'il abdi li rabbih wannan fasali zai magana akan sharuɗa tunda an nuna mana yanzu menene arwaja'u sahih wanda shine husnul vanni to me waɗanne ababe ne sharuɗa na fata mai kyau da bawa zai ma ubangijinsa shi fatan ma yana da sharuɗan da ake so a kiyaye minha wa mimma yanbaghi an yu'lama anna man raja shay'an istalzama raja'uhu thalathata umur daga cikin abin da ya kamata a sani cewa anna man raja shay'an duk wanda ya fatan wani abu istalzama raja'uhu thalathata umur to wannan fatan nasa fa ya lazumci wasu abubuwa guda uku inda kai fata to fata da kake yi na wani abu to yana lazumtan abu uku ne ahadaha ɗaya daga ciki mahabbata ma yarjuhu ƙaunar abin da yake fata ai da abin da kake fata ya same ka ba ka san sharri ya same ka ko kai abu mai kyau ƙaunar abin da mutum yake fata sannan na biyu azzani khawfahu min fawatihi tsoron da yake yi wannan abin da yake fatan samun in ya samu kuma kafa ya kubci ai ba wanda yake so fatan samun alheri kuma alherin ya bashi haka ne ko athalitha na uku sa'ayahu fi tahsilihi bi hasbil imkan aikin da zai shine sa'ayi kamar tafiya kenan as-sa'ayu aiki aikin da zai kazar kazar din da zai fi tahsilihi wajen samun wannan abin bi hasbil imkan gurgudun iyawarsa haka ne ko ka kaddara komai da ka sani a rayuwa da kake fatan ka samu na alheri to ya wannan abubuwa guda uku tabbas za ga yana tare da shi aiki kake so to kana son aikin ne aiki kake fatan ka samu to kana son aikin ne arziki ne kana son arzikin ne shi yasa mata ce santa kake yi shi yasa kake fatan ka same ta haka ne ko gida ne mutum yake so yayi ya gaji da gidan haya ne yanzu yana son ya samu gida nasa rashin lafiya ne yanzu so yake lafiya yake so ya samu ita ce fatansa yana so ya ga ya samu lafiya to duk abin da kake fatansa zaka ga kana son wannan abin ne mutum ba zai taɓa fatan wani abu kuma wanda baya so ya same shi ba haka ne to kaga abu na farko shine duk abin da kake so mana duk abin da kake fatan sa to tabbas kana son wannan abin da kana kauna sa akwai mahabba sannan na biyu kuma kana tsoron in fa abin ya samu karka rasa kuma haka ne in arziki ne kana tsoron kar ka koma talaka in mulki ne kana tsoron kan mulkin ya kubce in mata ne kana tsoron kar kuma ku zo ku rabu wani ya kwace maka ita ko abin da ya kama da haka duk wani abu da mutum yake fatan sa to yana san abun ne kuma abu na biyu yana tsoron kar abun kuma ya kubce masa in ya samu sannan na uku kafin ya samu abin zaka ga yana iya bakin kokarinsa ya ga ya aikata irin abin da zai samar masa abin mutum ne yana matukar son mata ya aure ta yarinya ne yana matukar son ta ya aure ta matsalan kuma shi kenan sai je sami iyayenta wanda su ne waliyanta banda zaginsu da cin mutuncinsu babin da yake yi a kuma yana da hali baya mata kyauta ka san sai da kyauta ko baya mata kyauta marowaci ne kana ga samarin za su fi iya ba da amsa kana ga cewa wannan da gaske ne yana santa in yana so ya aure ta me zai yi duk abin wanka za ka yi kullum ba zai zauna da wada ba kar abokanta su ce kazami ne kullum musamman in zai bi ta kofar gidansu wanka zai yi to haka ɗabi'ar take duk abin da kake fatansa to abu ukun nan ya tara kana son abin ƙauna ce ta sa kake fatansa kuma kana fargaban ba ka so in ka same shi kuma ya kubce ma sannan kuma kafin ka samun zaka yi iya bakin kokarinka duk abin da ka san shine zai sa ka samu abin zaka yi kamun kafa a wajen wasu aiki kake nema ka ce ka tura CV ɗinka kuma ka dinga zuwa kana gaishe su alhali da baka kula su amma za ka ta zuwa kana gaishe su kana ta yin ladabi da abin da ka sani da addu'a da sauransu ko ba haka ba don haka ma ne ce wa amma raja'un la yuqarinuhu shay'un min zalika fa huwa min babil amani amma fata raja' fata na samun alheri la yuqarnuhu shay'un min zalik ba a samu ɗaya daga cikin waɗannan ababe ya cakuɗa da shi ba bai zan tare da shi ba kuma ana fata yace fa huwa min babil amani wanda ya zan burace burace ne burace burace ne kamar kwatancen da ake a baya mutum yana fatan samun amfanin gona amma bai je ya yi shuka ba mutum yana san abin nan amfanin gona kuma shi baya son yin noma shi ya tsanni noma amma kuma yana son kowace shekara ya dinga samun amfanin gona a kawo masa daga gonarsa kuma baya son noma ba zai yiwu ba warwaja'u shay'un wal amaniyu shay'un akhar wannan abubuwa guda biyu ne arwaja za ga a cikin nasosi na qur'ani kamar can aya da Allah subhanahu wataala ya ce innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah to kaga wannan arwaja'u kenan eh arwaja'u kenan ana amfani da wannan ibara a cikin alqur'ani wajaje da dama haka a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan akwai abin da yake al'amani kuma akwai al'amani burace burace to shi raja'u abu ne daban al'amaniyu shi ma wani abu ne daban. Fa kullu rajin ha'ifun duk wanda yake fatan samun wani abu mai kyau, to za ka ga yana fargaban kar ya rasa abu. Wasa'iru ala tari'i, tari'i idza khafa asra as-sayra makhafat al-fawat. Ga wani kwatance ma yace duk wanda yake tafiya akan hanya in ya ji tsoron wani abu zai kubce masa akan hanya. asra as-saira zaka ga ya hanzarta tafiyar tasa makhafat al-fawat saboda yana tsoron kar abin ya kubce masa ba gane bayanin ba a an gane wasu ba su gane ba kai ne ka gane yanzu misali ko da a ce ɗaurin aure ne zaka je kuma baka so kai ne waliyin ɗaurin auren an ce karfe kaza za ko kuma ban bada wani misalin daban aiki kake nema sai aka sanya lokacin interview kai kuma baka tashi daga nan azare ba interview kuma za a yi shiga za a yi interview karfe goma sha biyu zuwa karfe ɗaya kai kuma baka tashi a nan azare ba sai a ranar kuna tafiya kana tsammani awa biyu za ta kai ka ka tashi karfe takwas kuma sai ka samu matsala kan hanya motar ku ta ɗauke ku sai ta abin nan ko kuma motar ka da kai kuke ciki ta samu matsala kuma ga karfe sha ɗaya ta doso sauran awa ɗaya ko ai yanzu kana da wata fargaba kaga kana fatan samun aikin kuma kana saboda kana son aikin kana son aikin kana fatansa sannan kana tsoron karfa interview nan ta kubce maka saboda interview ita ce wasilar da za ta kai ka zuwa ga samun aikin to yanzu ya zaka yi ina zaka hanzarta zaka dauki wani alternative ko in ya kama wata mota ce zaka tsayar ma ka daushe tatta in ka da hanyar da zaka yi kaga ka je ka dan kana fargaba kan lokaci ya kubce maka ai zaka aikata ko haka lamarin yake shine yace wato wasa'iru ala tariqi idza khafa wanda ke tafiya akan hanya saboda zai kai wani destination in ya ji tsoro ko kana tafiya sai ka je maka kai wannan hanyar fa akwai yan kidnapping suna fitowa in dai karfe biyar ta yi yan kidnapping za su fito maza yi kokari tsakanin azahar da la'asar ka bar wannan wajen to idan mutum ya doso ya ga lasar ta gabato ai za ga ya hanzarta ko to haka lamarin yake wasairu ala tariqi idza khafa mai tafiya akan hanya in har ya ji fargaba na wani abu wani abu zai kubce masa asra as-saira to zaka ga ya hanzarta tafiyar tasa makhafatal fawat dan kada abin da yake so ya samu din ya kubce ma don haka ma da ya ce fi jami'ar tirmidhi da ya maka wannan shimfiɗa sai ya ce ya zo a cikin jami'ar tirmidhi min hadisi abi hurairata daga hadisi abu hurairah Allah ya yarda da shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila ala inna sil'ata Allah ghaliya ala inna sil'ata Allah aljanna yanzu akan hanya muke ko ba akan hanya ba akan hanya ake zuwa ina zuwa lahira ko gida nawa ne a lahira ina muke fatan shiga kaga akwai aikin yanzu akwai inda muke fata saboda muna ƙaunar wannan abin na farko sannan abu na biyu muna tsoron karfa a ce wannan inda muke so mu kai gaci ɗin ya kubce mana haka ne ko sannan na uku duk wanda yake fatan kaiwa can to zai aikata ababen da aka shimfiɗa su ne sababin da suke kai mutuncin ba zai naɗe hannayensa ya ƙi yin abin da Allah ya ce yana saba ma umarnin Allah kuma yana fatan cewa wai zai kai can lafiya ba shine yazo a cikin Jami'ut Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man khafa duk wanda ya ji tsora ba zai kai gaci akan lokaci ba yana ga zai makara yana tafiya akan hanya adalaja to zaka ga yayi hanzari cikin dare saboda su addulja shine yankin dare su larabawa da yake tafiya suke a cikin hamada kan raƙuma kan dabbobi to tafiyar dare ta fi musu daɗi saboda lokacin gari ya yi sanyi dabbobi ba su takura ba su ba sa cikin wahala sannan dabbobin ba sa cikin wahala ƙura da ta saba tasowa yawanci tana tasowa ne da rana har zuwa la'asar har zuwa jikin magarba amma idan dare ya yi ƙurar tana tsayawa ƙurar kuma tana damun dabbobi tana damun su mutana tana sanya tafiya ba za ta yi hanzari ba to wanda ya ga yana tsoron ba zai kai gaci akan lokaci ba to tafiyar dare yake yi sai ya zauna da rana ya huta ya bacci dabbobi masu huta amma daga la'asar ta yi magarba ta kama sai ya kau hanya yi ake yi har asubahi to don haka kaga za su samu su yi sauri cikin cikin lokaci to shine yace man khafa adlaja wanda ya ji tsoron cewa karfe ya makara to yakan yi tafiya da daddare wa man adlaja wanda kuma ya tafiya da daddare yace balagal manzila zai ga ya kai masaukin sa cikin lokaci akan lokaci Allah sai ya ce to ku shaurara inna sil'atallahi ghaliya hajar Allah tana da tsada menene hajar Allah shine annabi ya ce Allah inna sil'atallahi aljanna kusan ne hajar Allah ita ce aljanna me haja ne kam abin da ake sayar abin sayarwa shine haja kadara wanda za a saida ta aka ɗebo kaya za a sayar shine haja to Allah yana da haja hajarsa tana da tsada me hajar Allah ita ce aljanna duk wanda yake neman ta sai yayi me sai ya saya shi sai ce man zallabi yuqridu Allah qardan hasana fa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim wane ne zai ba mu Allah rance mai kyau kuma sai Allah ya rubanya masa kuma yana da lada wanda yake mai karamci ayar da ta fi fitowa ƙararama ta ce ciniki aka yi tsakanin bayi da kuma Ubangijinsu Allah ce inna Allah shi tara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna sai faɗa ayyuka ko yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan alayhi haqqan fit tawrat wal injil wal qur'an wa man awfa bi ahdi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwa al fawz al azim sai kawo sifofin su kuma التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillahi wa bashirul mu'minin kaga wannan ayoyi sai suka nuna asalin cinikin da ubangiji yake hajarsa tana da tsada ita ce aljanna amma sai ce ya saya ya sayar wa muminai amma da mai suka biya rayukansu da dukiyansu za su je jihadi za su sadaukar da kansu a wajen jihadi sun mutu ba su mutu ba ma dama sun sadaukar a wajen jihadi Allah subhanahu wataala yayi wannan cinikin da su insha Allah kuma Allah ya ambaci siffarsu dukkan siffar aiki ce masu tuba ba sa dogewa akan laifi masu godiya ga Allah ayyuka Allah subhanahu wata'ala ya ambata to shi yasa nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake man khafa adalaja wanda ya ji tsoron ba zai isa a kan lokaci ba to zai tafiyar da ni wannan mai aka fahimta da Allah a ciki ba sallar dare kawai ba sallar dare tana ciki duka ayyukan da'a mutumin da yake fargaba cewa karfa aljanna ta kubce masa sai ya yawaita ayyuka kamar wanda ya yawaita tafiya da daddaren kenan yayi ta tafiya da daddaren dan ya ci zango mai nisa a lokaci kaɗan ma'ana yi amfani da lokacinka wajen yin da'a ga Allah subhanahu wata'ala to kaga wannan shine addul jadal saboda me hajar Allah tana da tsada wa huwa subhanahu kama ja'ala raja'a li ahli al-a'mal as-salihah shi Allah maɗaukaki kamar yadda ya sanya kyakkyawan fata ɗin nan wajen yin abin da yake ya dace ga waɗanda suke ayyuka na gari su ne suke da fata a wajen Allah. Fakazalika ja'ala al-khawfa li ahli al-a'mali salihah hakanan kuma ya sanya tsoro ma ga waɗannan dai da suke yin ayyuka mai kyau. Ma'ana fata na abin da ke wajen Allah, Allah ya taskance shi yana ga waɗanda suke aikin kirki ne kawai. Ayar baya ko? Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Kaga nan ayyuka ne, sai ya sanya ayyuka su ne fata ga suwa masu yin aiki mai kyau. Fata mai kyau a wajen Allah yana nan ne kawai ga waɗanda suke yin aiki mai kyau to haka nan kuma a cikin Qur'anin har ilau tsoro ma na cewa kada wannan abin da ake fata ya kubce shi ma ba ga kowa yake ba yana nan ne ga masu yin aiki mai kyau wato kenan nan mala yana kokarin cewa Allah subhanahu wata'ala ya tara masu kyakkyawan aiki a tsakanin arwaja'u wal khawfu duka siffofinsu ne الرجاء والخوف بنص القرآن فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما قترن به العمل الصالح don haka sai a fahimci cewa ashe shi kyakkyawan fata na abin da ke wajen Allah da tsoron kubcewar abin da ake fatan samun nasa a wajen Allah huwa maqaturina bihi al-amalu salih shine abin da aka gwama shi da kyakkyawan aiki قال الله تعالى ga aya ko ayoyi cikin suratul mu'minun Allah ta'ala yace innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wal ladina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladina hum bi rabbihim la yushrikun wal ladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusar'una fil khairati wa hum laha sabiqun kaga sai Allah ya bada siffar masu aiki mai kyau mu'minai da dama tun farko su ne yake ta magana akan su qad aflahal mu'minun nan Allah ta'ala sai ya ce wallazina a innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun waɗannan wanda suka kasance game da tsoron ubangijin su mushfiquna suna rusunawa suna fargaba wajen bautar ubangijinsu da suke sassau da kai ga Allah subhanahu wataala wajen bauta suna rusunawa suna fargaba suna tsoron Allah lokacin da za su bauta masa wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun sune waɗanda game da ayoyin ubangijinsu suna yin imani ba sa kafircewa wallazina hum bi rabbihim la yushrikun sune waɗanda ba sa yin shirka da ubangijinsu shirka kowace iri ba sa yin ta ga Allah suna tsarkake masa bauta wallazina yu'tuna ma ataw sune waɗanda suke yin abin da suka aikata wa qulubuhum wajilatun alhali zukatansu suna cikin fargaba annahum ila rabbihim raji'un suna sanin cewa su fa masu komawa ne zuwa ga ubangijinsu to don haka Allah ya ce ula'ika to masu wannan sifa yusari'una fil khairati su suke gaugawa wajen ayyukan alheri wa hum laha sabiqun har ma suna rigaggeniya a cikin ta mun ji waɗannan ayoyi walladina yu'tuna ma ataw su ne waɗanda suke bada abin da suka bada ma'ana su ne waɗanda suke bautawa Allah wa qulubuhum wajilatun alhali zukatan suna cikin fargaba annahum ila rabbihim raji'un dan sun san za su koma zuwa ga ubangijinsu wa qarawa tirmidhi fi jami'ihi an aisha radhiyallahu anha qalat imam tirmidhi ya rawaito a cikin jami'insa daga ummul mu'minin Aisha Allah ya yarda da ita tace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-aya kasan ummul mu'minina mata ce mai kwadayin ilimi tana yawan yi wa annabi tambaya tace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan aya fa qultu sai nace ahumul ladhina yashrabuna al-khamra wa yazununa wa yasriqun ya manzon Allah shine sune kan waɗanda suke shan giya suke zina suke sata da aka ce wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila wadanda suke aikata abin da suka aikata zukatansu na cikin tsoro annahum ila rabbihim raji'un shin waɗannan ne fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mata la ya binta siddiq yace a a yake as siddiq ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ayat tana magana ga waɗanda suke yin azumi ne, suna yin sallah, suna yin sadaka, a kansu ayat take magana, wa ya kafo na Allah tuƙubala minhum, amma fa suna fargaban cewa karfa wannan ibadar da suke ba za a karɓa ba. Suna ibadar amma suna tsoro, wannan ibadar ta mu karfa a ce ba a karɓa ba. to shine annabi ya ce ulaika yusarruna fil khairati to irin wannan sune suke hanzari wajen ayyukan alkhair wa hum laha sabiquna kuma suke yin rige rige a cikin ta wanda ya zo bautar Allah yana sallah amma kuma yana ganin cewa wannan sallar tawafa karfa a ce Allah bai karba ba don Allah kana ga zai sakaci da ita wanda wanda yayi sallah kawai yake ganin cewa ah to ni yanzu menene ba na yi da asubahin nan kullun sallah ba ta wuce ni sahun gaba nake shiga asuban nan idan an zo kuma kullun duk zafin rana ni ma ina yi kuma kaza din nan ni ma ina yana ta kirga ayyukansa na alheri to wannan ba za ka ga yana hanzari wajen kyautata ibada ba saboda yanzu ya ba wa kansa sha'awa wannan sai ya kai masa ya kai matsayin ba yi wa kansa taskiya duk mutumin da yake ganin ayyukan alkhairin sai yake gani sun yi yawa to wallahi zai dinga raina sauran jama'a yana ga cewa su ba ibada ma suke ba shi shine gwani amma lokacin da mutum ya sa kansa a gaba baya kallo sai kansa yana ganin cewa shi fa ya gaza kowa ma ya fi shi to wannan shine zai dinga fargaba yana ga cewa bautar da yake fa karfa a ce shi an bar shi a baya ayyukan alheri kowa yana ciki amma shi kuma sai baya baya yake yi to zaka ga wannan ulaika yusaruna fil khairat zaka suna hanzari wajen yin ayyukan alheri ba ni ma nayi dan na riski wadancan kullun gani yake akwai maza a gaban sa dan haka sai ya ƙara kaimi so yake shi sai ya kamo sai ya waiwaya can sai ya ce kai ga waɗansu can ta gefe kaza ma babu ni a ciki sai ya ƙara kaimi haka ake so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne wanda suke bautar Allah yanzu nan Ubangiji ta'ala ya ba da siffa ta alkhaufu ga suwa, ga masu bauta masa, ga masu bauta masa, can an ba da siffa ta raja fata masu aikin kirki su ne suke fata in ji Allah, ula yake yarjuna rahmatallah nan kuma sai aka ba da sifa ta alkhawfu ashe idan suna yin aikin kirkin ba wai suna yin ba ma kansu sha'awa ba ne suna ga cewa ai su yanzu su matsayinsu ya kai wani abu a wajen Allah a'a kullum gani suke akwai maza a gabansu kuma tsoro suke kar ma fa wannan aikin nasu ba a karɓa ba to kaga kullum suna cikin me suna cikin fargaba Allah ya saka ummul mu'minina da alheri kaga ta yi tambaya annabi yayi mana karin bayani sallallahu alaihi wa sallam wa radiyallahu anha wa ya min hadith abi hurairah aidan har ila an rawaito daga hadithin abu hurairah Allah ya yarda da shi wallahu subhanahu wasafa ahla sa'adati bil ihsani ma al khawf Allah mai tsarki ya siffanta waɗanda suke ma'abuta rabo cewa su ne masu kyautata ibada ma'alkhaufi kuma har ilau suna kyautata ibadan nan tare da tsoron Allah wa wasafal ashqiya'a bil isa'ati ma'al amni sai kuma ya siffanta waɗanda suke shaƙiyai waɗanda ba su da rabo bil isa'ati su kuma kullun cikin munanawa suke ma'al amni amma kuma sun kwantar da hankalinsu kaji wani akasi wanda yake munanawa shi hankalinsa a kwance in ai maganar aljanna gani yake su ne 'yan farkon shiga mutum baya sallah ya ce aikin banza ce azumi zancen banza ne sai ka ga dama jarima dai ce aikata zanama da wasu abubuwa duka irin waɗannan su ba komi ba ne amma kuma yana ga cewa su farkon shiga aljanna su in banda san annabi ma su ba za su shiga aljannar ba me ma za su yi da aljannar in banda san annabi san annabi ne saboda annabi zai shiga shi yasa su ma suke shiga ƙarya suke yi wallahi ba sa san annabi duk mai san annabi zai bi abin da annabi yake yi ne akwai wanda ya kai annabi matsayi ne me yasa manzon Allah ya ta ibada sallah yake in ji ummul mu'minina Aisha har sai dugadugansa sun kumbura sallar daraba ta farilla ba ta nafila hatta ta tafattara qadamahu sai kafafunsa sun kumbura to Allah ta'ala ya bada sifa dama cikin wannan hadisi na Abu Hurairata wadanda suke masu kyautatawa suna kyautata ibadar su ne kuma tare da tsoron Allah suna kuma fargaban cewa karfa ba za a karɓi kayan nasu ba kuma a siffanta waɗanda ba su da rabo su kan muna nawa suke amma hankalinsu a kwance wa man ta'ammala ahwala sahabati radiyallahu anhum ibn al-qayyim rahimahullah yace duk wanda ya lura da yanayin sahabban manzon Allah Allah ya kara musu yarda wajadahum fi gayatil amal zai gansu sun kai matuƙa wajen aiki aiki irin wanda Allah da manzansa yake so ma'a gayatil khawfi amma kuma suna cikin tsananin tsoro suna fargaba gashi sun kure wajen aiki kuma suna tsananin fargaba karfa aikin ko ba za a karba ba wa nahanu mala yace amma mu ba ma su su ba mu mu mun gane ko shi ibn al-qayyim ya ce wa nahanu yana nufin su cin wannan karnin nasu karni na takwas su to ba ma su ba mu mu yanzu ‘yan ƙarshen bindin zamani wa nahnu jama'ana baina taqsir mu kan sai muka hallara tsakanin gazawa kai sai ce bal tafarrid ba ma gazawa bane abin da aka ce gazawa ai kai kazar kazar wajen yi ko karfinka ne bai kai kai yadda ake so ba to ba tafrid at-taqsir shine gazawa at-tafrid kuma sakaci ma'ana kan ga abin da ya kamata kai sai ka ki sam sam ma baka mai kazar kazar ba shi mai taqsir ya dan yi kazar kazar cikawa ne bai yi ba yace to mu kan sai muka tara tsakanin taqsir kai tafriqi ne ma sakaci ne wal amn da kuma aminci kaga sahabbai su sun tara tsakanin aiki ne da kuma tsoro mu kuma sai muka tara tsakanin sakaci ba ma yin abin da ya dace ko mun sani mun san ga daidai din amma ba a yi don Allah yanzu duk waɗanda suke yin abin da bai dace ba sun san cewa akan ba su sani ba ne yanzu ba kowa malami ne fa malami ta wajen wayewa dangane da hidimar addini musamman mutanen da suke gari har na ƙauyen wasunsu saboda yanzu ilimi ya kai ko'ina da ne majalisul ilm sai ka halarce su sai kuma ka samu kasar kana da rikoda yanzu kowa yana da waya kowa yana da waya da ku za ka samu mutane da yawa ba su rikoda to kowa yana da waya yanzu a ƙauyen ma kowa yana da waya kuma wayar tasa komin kankantar ta tana da memorin da za a saka mata da haka yanzu kowa yana jin karatu yana tare da karatu za a karantar da shi zai ji kaza mai kyau kaza mara kyau da abin da yake shigar da mutane aljanna da abin da yake shigar da mutane wuta da hanyar da Allah yake so da wanda Allah baya so kullum ana gaya wa mutane amma ba a fasa abin da ake aikatawa ba kaga tafarriɗi ne amma fa kuma mutane hankalinsu a kwance aljannan nan su ma za su shiga eh in za ka roƙi Allah aka ce ka roƙe shi babban masaki na ka ji aljannatul firdausi suke nema kuma hankalinsu a kwance ba sa jin fargaba cewa suna saba wa Allah Allah ka shirya da mu to ibn al-qayyim yake cewa wa nahnu jama'ana bayna at-taqsir bal at-tafrit wal amn yace fa hadha as-siddiq radiyallahu anhu yaqulu gafa abubakar siddiq a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya fi daraja bayan manzon Allah in banda Abubakar ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن والذي جاء بالصدق وصدق به أبو بكر الصديق صديق هذه الأمة تو أما كاجي أبن ديكي فدا يقول أبو بكر الصديق يكي فدا وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن ina fata na yi burin ba fata ba na yi burin ni kam da ma a ce an ni sha'aratun ni silin gashi ne fi jambi abdin a gefen jikin wani bawa mu'minin mumini gashi kan ba aske shi ake a zubar ba yace na yi fata da a ce ni gashi ne ma Allah ya halitta ba a matsayina na mutum ba me yasa yi wannan burin saboda yana tsoron cewa bawa za a tsaye da shi a kiyama a ranar alkiyama za a masa tambaya yana tsoron kar ci jarabawa ba yana fargaba abin da zai kasance a kiyama yana tsoro fargabar da yake yi shi ne ya ji shi dama Allah ya halicce shi ne a matsayin gashi wanda ba shi da takalifi ku duba da aiki irin na waɗannan bayan Allah da suka samu taskiya ta Allah subhanahu wata'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana yarda da su bai bar duniya ba sai da Allah ya musu alƙawarin aljanna a cikin alƙur'ani ayoyi da dama bai bar duniya ba sai da Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi ya lissafa su cewa su ‘yan aljanna ne, kuma fadik ɗin Allah baya tashi, amma fa tsoro yake yi, kaga kenan ashe su jama'u bainal ihsani wal khawf suna aikin amma kuma suna fargaba. To wannan shine asalin arwaja, ƙololuwarsa kenan. malam zai kawo mana misalai da dama na abubakar siddiq umar ibn al-khattab da wasu ma wala Allah insha Allah ta'ala za mu ji su a darasin mu na gaba Allah ya dora mu akan turba irin tasu Allah ya kyautata mana fatan da muke yi ma ubangijin mu zaton da muke ma ubangiji Allah ya kyautata mana shi Allah ya dora mu akan turba wacce za ta kai mu zuwa ga sa'ada abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada wanda muke kuskure Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم